الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا ان الامانه من خلق سيد الانبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عرف بها وشهد بذلك اعداؤه قبل احبابه وقد امر باداء الامانات ونهى عن الخيانه قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح هذا حديث صحيح فالخيانة لا تجوز حتى مع من خانك فلا تخنه فكيف بمن لم يخنك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الأمانة وأداءها من أسباب دخول الجنة فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم إخوة الكرام إليكم بعض النماذج لبعض الأمناء الأمانة هي التي جعلت ابن عقيل في مكانة سامية وهو طالب علم يفضل الجوع ويصبر عليه رغم أنه وجد كنزا ثمينا ضاء من صاحبه يقول عن نفسه حججت عاما فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر فإذا هو شيخ ينشده ويبذل لمن وجده مئة دينار فرددته عليه فقال لي خذ مئة دينار فامتنأت أن أخذها وخرجت إلى الشام وزرت القدس وقصدت بغداد ووصلت إلى حلب وبت في مسجد وأنا بردان جائع فقدموني فصليت بهم فأطعموني وكان ذلك أول رمضان فلما انتهى رمضان قالوا لي لإمامنا بنت فزوجوني بها فإذا في عنقها الإقد بعينه وبخيطته الأحمر فقلت لها من أين لك هذا العقد قالت إن أبي كان له مال وفير وقد, است وقد اشترى لي هذا العقد عندما ذهب إلى الحج وضاء هناك فوجده شاب وأبى أن يأخذ مكافأته من أبي فقال ابن أقيل فبكيت لها وقلت لها أنا ذلك الشاب فبكت معي وقالت أنت والله لقد كان أبي يبكي ويقول اللهم ارزق ابنتي مثل الذي رد العقد علي وقد استجاب الله دعاءه والنموذج الثاني قال نافع خرجنا مع ابن عمر بن من الخطاب رضي الله عنه في بعض نواهي المدينة ومعه أصحابه فوضعوا سفرة فمر بهم راء فقال له ابن عمر هلم يا رائي فعصب هذه السفرة فعصب من هذه السفرة فقال إني صائم فقال ابن عمر في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت في هذه الشعاب ترأى هذه الغنم وأنت صائم فقال الرائي أبادر أيام الخالية فعجب ابن عمر وقال وهل لك أن تبيئنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه قال إنها ليست لي إنها لمولاي فقال ابن عمر فما أسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب فمضى الرائي وهو رافع أصبعه إلى السماء ويقول أين الله أين الله أين الله فلما قدم ابن عمر المدينة بعث إلى سيده فاشترى منه الرائي والغنم فأعتق الرائي ووهب له الغنم انظر صفة الصفوة وأما النماذج الثالث فلا يخفى على أحد قصة خديجة تلك المرأة الشريفة الغنية حيث قامت بطلب الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب صدقه وأمانته فهي تستأمنه على نفسها ونقودها لمجرد أمانته وصدقه إنه الصادق الأمين كما كان يعرفه العرب قبل أن يصبح رسولا عباد الله لقد أصبحنا اليوم نبحث عن التاجر الأمين والعامل الأمين والخادم الأمين والطبيب صاحب الأمانة والموظف الأمين والمعلم الأمين والحارس الأمين والمقاول الأمين والصيدلي الأمين والمهندس الأمين وغير ذلك فلا نجد فلا نجد الكثير إلا القليل فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى تعاليم دينها مردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أدم الأمن والأمان في بلدنا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تفرق دمنا هذا إلا بذنب مغفور وسائم مشكور وتجارة لن تبور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah sannan kuma mu sani cewa amana jama'a tana daga cikin halayen annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mai amana ne an san shi da ita hatta makiyan shi sun san shi ba maciyin amana bane sun san shi mai tsare amana ne ko ba kasan shi ma dole in ka tashi ga yin gaskiya in dai ba so kake a sanya ka cikin makaryata ba ko ba ka san shi dole ka ce annabi mai gaskiya ne annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam don haka mu kuma a matsayinmu na mabiyan shi ba abin da aka umarce mu da shi sai koyi da shi bin shi sau da ƙafa inda ya aza ƙafa mu aza nan inda ya ɗauke mu ɗauke daga nan don haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam an san shi da riƙon amana kuma ya umarce mu da cewa lalle mu zan riƙe amana kuma wanda ma ya ha'inci ka kakkara ma inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce wanda ke cikin mushkiyatul masabih manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka mayar da amana ga mutunan da ya amince maka ya kai bawan Allah jama'a akwai wani abin da ya kamata mu tsaya mu tunani wallahi duk mutunan da kaga ya sa amana a hannunka ya sa wata dukiya a hannunka ya sa wani abu wanda yake na amana ko da ka wani magana ne ya sa shi a hannunka wallahi idan ya yarda da kai ne yana tunanin kai mutumin kirki ne shi yasa sai kuma ka ba shi kumya ba wanda za a ɗaukar kayan shi wato ya ba kura hida dama an san kai maciyin amana ne kuma mutane su ɗauki kansu su baka akwai wanda za a yi wannan mai hankali ya yi haka a'a to kenan mai kyautata maka zato ne wanda ya riga wato ya yarda da kai ne ya zaɓe ka cikin dubunnai shine ke ɗaukar amana ya baka ashe kai kau in dai ɗa ne kai to ya kamata a ce mi ka tsare wannan amana irin yadda ya tsammace ka ya same ka haka to ashe ba karamin wato zubar da mutunci bane zubar da kima ga mutunan da ya zabe ka cikin dubunnan mutane yayi ma zatan alheri ya dauke ka da kai kuma ka zanto ashe ba da bane ashe baka yabo ba wannan ai ba karamin wato tozar ta kai bane ba da wulakantar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka mayar da amana zuwa ga wanda ya baka amana don yarda ta kawo hakan inda ya san ka ci amana shi ba ya baka yarda ta kawo ya baka to nuna mai ka haihu ka mayar da wannan amana irin yadda ya baka ita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce karkata amanan ma wanda ya ci amanar ka to ina ga kuma wanda dama shi bai mace amanar taka ba kai ne ka zo ka fara kai ka fara cin amanar shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake nuna mana cewa kiyaye amana yana daga cikin wato dalilai waɗanda suke sa mutum ya shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku lamince mini akan kawunan ku ku lamince mini wasu abubuwa guda shidda in har kuka kiyaye da wannan abubuwan guda shidda manzo Allah ya ce ni kuma zan lamince muku aljanna kawai jira ku mutu da kun mutu kawai shikenan sai aljanna inda kuka lamunce mana ababe guda shidda kuka tsare su manza Allah ya ce to ni kuma zan lamunce muku shiga aljanna menene wa'annan abubuwan guda shida abu na farko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yi magana to ku yi gaskiya kar ku zanki yin ƙarya ɗaya abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka yi alƙawali da kai to ka cika alƙawali an ce za a haɗu za a zo lokaci kaza to ka cika alƙawali abu na uku shine idan aka baka amana to kakkaci amana kamar yadda wannan amana zuwa ga ma'abutanta abu na hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kiyaye al'aurorin ku kakku je ku sanya su inda bai halitta ku sanya su ba wannan shine na hudu abu na biyar annab sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kiyaye ganinku ka ku zanki kallon abin da Allah bai halatta maka ku zanki kallo ba ka zanki jin daɗin kallon wani abin da Allah bai halatta maka ba ba halaliyar ka bace kun kana kallo kana ta jin daɗi abu na shida na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku kiyaye hannuwanku kan ka hannuwanku su zanki yin ta'addanci ga wani wanda bai cancanta ku zalunce shi ba ku zanki zalunta shi da hannayenku wannan su ne ababe guda nawa ababe guda shida wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya lamince mini su ya kiyaye da su ni kuma na lamince mai da cewa zai shiga aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyan wa musulmi ga wasu misalai na wasu mutane wanda suka yi amana a duniya kuma allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar su kuma yin musu wadata kuma yin musu rufin asiri kissa ta farko ita ce kissa ibnu aqil wala alla ibnu aqil wanda yake da sharhi na alfiya wala Allah kuma gaira dalika ba shi bane amma dai gashi wani ibnu aqil daga cikin magabata wanda aka yi sai ya je aikin haji yana bada kissar kanshi yace ya je aikin haji ne da ya je aikin haji cikin aiki da ake yi aje can aje can kawai sai ya tsinci wata sarka ta zinariya ita wannan sarkar ta zinariya tana da zare wanda yake ja dan haka sai ya rike ta ya boye ta yana cikin aikin haji yana cikin aikin haji ya ce sai ga wani tsoho ya taho yana cigiya don Allah jama'a wa yagga sarƙa wadda take da zare ja wannan sarƙar duk wanda ya kawo mana ita na yi alƙawalin zani ba shi dinari ɗari wannan ibn aqil ya ce sai na ɗauko wannan zinari sai na ba shi na ce ita ce yau ya ce ita ce shi kenan ya ce to amshi alƙawalin da na yi na dinari ɗari amshi wato dinaran ɗari amshi ibn aqil ya ce a ya ce ban amsa yace ba zan karba ba don haka a haka wannan latijan ya tahe shi shi ma wannan matashin ibn aqil shi ma ya tahe shi an gama aikin haji kowa ya tahe gida ashe ibn aqil daga nan shi kama hanya yayi sai ya tahe sham daga sham ya wuce kudus daga kudus ya wuce bagdad daga bagdad ya wuce halab da ya je halab sai ya shiga cikin wani masallaci cikin dare ya je sai ya shiga cikin wani masallaci sai ya kwanta ciki gashi yana jin tsananin yunwa kuma gashi lokacin sanyi ne amma dai sai ya kwanta cikin wannan masallacin har sai da mutane suka zo sallar asuba da aka taho sallar asuba suka ga kamannin shi da alama shi ta cewa mutumin kirki ne kuma malami ne masani ne sai suka gabatar da shi sai musu sallar asuba yanzu da yi musu sallar asuba dama farkon azumi ne sai suka ce ya kai wanga bawan Allah mi zai hana ka tsaya nan tare da mu har a gama azumi saboda limaminmu Allah ya mashi rasuwa limaminmu Allah ya mai rasuwa shi kenan ya tsayaye musu sallar azumi sai da aka gama azumi baki daya azumi ya kare to kun san tun da dai ana tare sun kara lura da shi sun ga mutunan kwarai ne mutunan kirki sai suka ce mai aikau kaga limamin nan namu yana da wata ɗaya kuma budurwa ta isa aure inda kana son ta ma da sai mu aura maka da ita shikenan sai ya ce to in haka na kuwa gani ni dai ba ni da wata matsala shikenan ana nan sai aka daura mai aure da wannan yarinya da aka daura mai aure da wannan yarinya radda aka kawo wannan yarinya sai ga ta da wannan sarkai sarkan nan dai wadda ya tsinta can makka ashe ubanta ne wannan limamin na garin halab ɗin ashe mahaifinta ne har ya riga shi zauwa garin kuma har Allah ya yi ma mahaifin rasuwa kuma yanzu gashi ya auri ɗayan liman ɗin kuma gashi sarkar ta dawo dai hannun shi sarkar ta dawo gidan shi sai ga yarinya ta zo da wannan sarkai ya kalli wannan sarka sai ya mamaki sai ya ce dan Allah ina kika samu ga sarka sai ta fara bashi tarihi ta ce babana ka san dama mai kuɗi ne haka ta gaya mai ta ce babanta mawadaci ne yana da dukiya ta ce don haka da ya je aikin hajji sai ya sau mini wagga sarka to yana ma bani labari ya ce da ya sayi wagga sarka haduwa ta gare shi shi kenan ya shiga tsigiya yana ta tsigiya cikin mutane sai allah ya sa aka dace aka samu wagga sarka ya ce kuma abin da ya ce za ya badawa na dinare ɗari wannan matashi sai ya ce ba ya so bai amsa bai amsa ba ta ce to baban mu har bayan ya dawo gida kullum kuka yake yana cewa ya Allah ka azurta ɗiyata miji irin wannan saurayi wanda ya tsinci sarkan nan tawa mai domine kuka yake yana cewa ya Allah ka azurta ɗiyan nan tawa da miji irin wannan matashin wanda ya tsinci sarkata sai gashi Allah cikin ikon shi ya tuko wannan saurayin ya wuce garuruwa ya wuce sham ya wuce ke kudus ya zo har ya wuce ke bagdad har sai da ya zo halab garin liman ɗin kuma gashi sai da ya zo kuma allah ya kaddara kuma shi a ruwan nan ɗaya kuma ɗaya kuma ta taho mai da sarka shi kenan daɗa kake cewa daɗa allah ya amshi wato addu'an mahaifina a nan ya kama kuka shi ibn aqil ita ma matar ta kama kuka da angon da amarya kowa ya ta kuka suka yi ta mamakin abin da ubangiji subhanahu wataala ya riga ya tsara jama'a abinda muke so mu fita da shi a nan shi ne wato shi kiyaye amana arziki yake kawowa yana kawo buɗi da arziki da wadata idan ka kiyaye amanan mutane ko a rayuwarmu ta duniya ka lura da wannan idan kai mai amana ne sai ka ga mutane da yawa suna ta yarda da kai kuma kowa na sa abin shi a hannunka saboda labari yana kai musu a wani ai bai da matsala amma maciyin amana kuwa da an yi bugu guda bugu bi da shi yanzu kaga an wace ai dama ita ƙarya ba ta dawama a yi yau a yi gobe sai mi sai gaskiya ƙarya kuma ba ta dawama don haka kenan kunga ashe wato kiyaye amana sai gashi ya jazama ya, ya, ya kai wato ibn aqil zuwa ga wadata da rufin asiri don gashi ta ce dama mahaifinta ma mai kuɗi ne kaga ban da sarka kenan an samu wasu abubuwa ko ba za a samu ba sai wasu abubuwa sun biyo baya banda ita kanta sarkai shi yasa za ka ga wato rashin tunani na wasu mutane an ɗauko ka an kawo ka cikin dukiya wani ya ɗauko ka ya kawo ka shagon shi wani ya ɗauko ka ya kawo ka gidan shi wani ya ɗauko ka ya sanya ka dai cikin wasu harakokin shi wanda suke na arziki na kuɗi sai ga mutum ya ƙi kiyaye wannan amana sai ya gaje rashin haƙuri rashin jimriya da dangana sai ta sa ya fara taɓa kayan mai gida kafin a ce mi sai a gano cewa wato ya yi ɓanna wadda take ya yi cin amana sai a kure shi ai ka hakuri a zanki tattaunawa ana ɗan gurgura a hankali a hankali baya yi ka yi wubu guda ka canye kuma a kore ka me kai wannan wannan rishin tunani ne ka bari a jima ana yi daga kasan irin abinda kasan irin inda Allah za ya kai ka dan aka jima ana yi da kai din abinda duk kake tunani din sai ka ka kai gare shi kissa ta biyu ya ku jama'a kissa ce wadda ta faru tsakanin wani makiyayi da Abdullahi dan Umar dan gidan Umar ibn al-Khattab Umar ɗan Khattabi ya fita wajen garin Madina yana kewayawa da shi da sauran abokan shi sai lokacin cin sai lokacin cin abinci yayi sai suka shingwada leda aka aza abinci kala kala bisa ga wannan leda za a cin abinci ana nan sai ga wani makiyayi ya taho Umar Abdullahi dan Umar yace kai ya kai makiyayi taho mu ci abincin nan tare da kai yace ai azumi nake yi ce kai ana cikin tsananin wannan zafi cikin wa'anga duwatsu kuma ga ka kana kiyan dabbobi kuma azumi kake yi makiyayin nan ya ce iya so nake in yi gaigawa wato in an hwana da lokaci na saboda dan adam lokaci ne kawai in lokacin shekari kuma shi kenan shi yasa abdullahi dan umar ya ce gaskiya ne sai abdullahi dan umar ya ce mai to abin da nake so da kai dan allah ka sai da mu akuya guda mu yanka ta nan wurin kai ma daga ciki za mu baka abin da za ka yi mu da baki sai ce ai ba nawa bane ba na mai gidana ne ya za in sai da muku abdullahi dan umar yayi yayi yayi a saida mai yake saida mushi sai abdullahi dan umar yace yanzu in ka saida mun mai gidanka ya ma san me akai in ka je sai ka ce mai kura ce ta canye akuya guda ba shikenan ba wannan bawan Allah sai ya ce aina Allah aina Allah ya dinga daga hannu sama yana cewa yo ina Allah kuma ina Allah yake Allah ba yana gani ba haka ya dinga gaya ma Abdullahi dan Umar ashe Abdullahi dan Umar wannan abin ya mai tasiri da aka dawo garin Madina sai ya tura wajen mai gidan wannan makiyayin ya nemi afuwa gare shi ya nemi alfarma gare shi a saida mai bawan kuma a saida mai dabbobin duka baki daya aka saida mai bawan aka saida mai dabbobin da aka zo sai ya kyanta bawan kuma ya dauki dabbobin kuma ya ba bawan ya ce ga sanan na baka sadaka fi sabilillah ka tai yanzu kun ga anan mami amana ce ta gadar ma wannan makiyayin arziki kiyaye amana shi sai gashi wato tasa yayi arziki tasa yayi kudi kuma kudi irin na halak amma sau da yawa mu gaigawa muke sawa cikin al'amura yanzu yanzu ake so ko ayi ga wani can yayi kaza ga wani can yayi kaza ni kuma me yasa ni ma bazan yi sauri ba ai wani Allah ya sa mai lokacin shi daban kai ma kuma akwai lokacin ka daban in baka jira wannan lokacin ba to sai kai asarar rayuwa ma baki daya ya ku bayan Allah wannan misali na bi kenan wanda yake nuna mana cewa kiyaye amana tana gadar da arziki cin amana kuma tsiya yake sa mutum ya koma matsiyaci talaka baya da komi dan kore shi abin da yake samu ma sai ya koma baya samun shi kisa ta uku ya ku jama'a duk musulmi ya santa wai me yasa khadija manzon Allah ya bata sha'awa ta yi sha'awar shi kuma ya birge ta ta ce lalle a je a gaya mai cewa tana son shi da aure alhalin ita a wannan lokacin tana daga cikin wato mata wa'anda suka fi kowa kuɗi a cikin garin makka in dai cikin mata ne ba a hita kuɗi ba da kasuwa mazaje da yawa ke ƙarƙashin tabarwai wanda take tura su ƙasashe daban-daban aje a kai kaya ko a sau kuma mazaje da dama duk suna ta neman aurenta tace ba ta son su sai ga manzon Allah yanzu kuma ita ma ke farauta shi ba wai shi ke neman ta ba ita tace tana son shi me yasa ya ku jama'a saboda amana ta dauki kudi ta bashi lokacin da ta ji labarin mai amana ne shi ta kira shi tace in ya yarda ta bashi kudi ya tai sham ya yarda ta bashi kudin da bata taba ba kowa ba daga cikin barwanta ta gama shi da yaronta mai sara suka tafi suka je shamu suka dawo suka sai kaya daga nan suka kai shamu suka sawo kaya daga shamu suka kawo aka sai da aka ci riba mai ɗimbin yawa mai sara ya zamna ya ta bata labarin yadda ya ga amana daga wajen wanga bawan Allah bai taba ganin irin shi ba daga nan ta ce a je a gaya mushi kuma a gaya ma waɗanda suke a matsayin mahaihuwa gare shi lalle tana neman shi aure inda ya yarda a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince ya aure ta me ya kawo haka nan jama'a yanzu kun ga gaba ɗaya da ita kanta wato da kuma dukiyarta duka baki ɗaya ta yarda duka su zo su zamna ƙarƙashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mai amana ne shi kun ga arziki abin ya gadar mishi domin manzan Allah da kanshi yake cewa wata dukiya bata taba amfana shi ba wato irin yanda dukiya Khadija yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ta unwane shi saboda zamantowa yayi wato dan gata mai gata ta kowace irin fuska sai dai ya tara abin da za ya zuwa da shi wato wajen bautar shi baki ɗaya duk abin da yake so a gangama mashi cikin sakwadin shi a gama mai duka komi da komi abin da yake bukata a bashi kawai ya tahe shi wajen ibada in kuma abin ya kare kuma kawai ya dawo yana aure da wadda take mi yana aure da mai kudi kun ga wato wannan rikin rikon amana din sai ya gadar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kudi da arziki ya ku yan uwa musulmi mi yasa a yau muke ta binciken wato ina za a samun mai amana ina za a samun ɗan kasuwa mai amana ina za a samun ma'aikaci ko kuma wanda yake wato bara mai amana ina za mu samun likita wanda yake mai amana ko kuma ma'aikacin gwamnati wanda yake mai amana ko wanda aka ba wani rikon biro wanda yake wato mai amana ko kuma wato malamin makaranta mai amana ko mai gadi mai amana ko kuma ɗan kwangila mai amana ko kuma wato wanda yake aikin farmasi wanda yake mai amana ko kuma wato muhandis wato shine wanda yake ko dai aikin injina ko kuma aikin gine-gine wanda yake mai amana muna ta nema a rayuwar mu ta yanzu amma sai sun zamanto sai yan kada sun zamanto sai yan kada to ashe yana da kyau mu fahimci cewa in arziki muke nema in wadata muke nema in ci gaba muke nema to cikin rikon amanan nan ne ake samun shiga shi kamar yadda muka ji wato wannan kistoshin kuma suna nan da yawa ire irensu kun ga dai mutum na farko sai gashi wato wannan sarkar da ya bada da zinare sai gashi sarkar ta dawo ma- ta dawo karkashin shi kuma hadda ma hadda ma mace hadda yarinya aka dauka aka bashi na biyu kuma sai gashi dabbobin sun dawo ga hannun shi kuma sannan shi ma an yanta shi shi ma ya zama to ba bawa ba na uku kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ya ku bayan allah mu ji tsoron allah wato mu rike amana in ma ci gaba kake so in arziki kake so yana nan cikin amana baya cikin rishin cin ba- wato baya cikin cin amana ita cin amana ba abinda take kawowa wato sai dai koma baya da lalacewa tattalin arziki da talauci da tsiya su kada suke take gadarwa amma rike amana kenan shi yake kawo arziki yin arziki kake su don haka mu dawo mu zamanto wato bayan Allah na kwarai waɗanda suke wato masu rike amana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga cikin lamarinmu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe asirinmu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu rayuwar mu albarka Allah ya azurta mu da halaye waɗanda suke na kwarai dukkan halaye waɗanda suke miyagu waɗanda suke ba na kwarai ba abin zargi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mu iya barin su Allah ya ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashe na sauran musulmi duka baki ɗaya da in dukkanin wato wuraren da muke ji ana tashe-tashen hankula muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da iyawar shi da ƙudurar shi da ikon shi akan wato ya zaunar da wa'annan wurare duka baki ɗayan su lafiya ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka da imanin mu da kai ya ubangijin mu Allah Allah kai ne mahalicin mu kuma babu yanda za a yi wato dole sai dai mu koma gare ka ya Allah kai ne mai biyan bukatun bayan ka ya Allah mun koma gare ka Allah mun kaskan- mun kaskantar da kanmu zuwa gare ka ya Allah ubangijin mu Allah ka yi gafara gare mu ya Allah mun tuba daga zanuban mu Allah ka biya mana bukatocin mu ya Allah ka biya mana bukatocin mu Allah ka shige mana gaba a cikin wannan rayuwa Allah ka jibinci lamarin mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka tsare musu wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka ji kansu da rahama idan ta mu ta zo ya ubangijin mu muna roƙon ka ya Allah ka sa kai tsaye aljanna ce makoman mu ya Allah a daidaita sau